لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم قدر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyanmu ga Ubangiji subhanahu wata'ala bisa ga alkhairansa da rahmarsa wanda yake ba mu dama na samun ci gaba da karatuttuka da muke yi a wannan masallaci mai albarka karatunmu na tafsiri za mu tashi daga faɗin Ubangiji subhanahu wata'ala ثم ننجي الذين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم ما شاء الله barakallah ɗan uwa ubangiji subhanahu wata'ala bai bushe ba yana mana bayani a game da halaye na mushrikan makka kuma hali na mushrikan makka ita ce hali na kowane kafiri a kowane lokaci a kowane zamani ubangiji subhanahu wata'ala da ya bayani a ayoyin sama inda yake ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu ulunzuru ma da fi samawati wal ard ce da su ku sanya rura ku kalla da zakatanku ku kalla da idon basira irin abubuwa da Allah ubangiji subhanahu wataala ya halitta a cikin sammai da ƙasa waɗanda idan kuka sanya rura a cikinsu za ku gane cewa ba wanda ya halicce su illa Allah subhanahu wa ta'ala kadai wanda wannan zai ke ku zuwa ga imani da shi da kuma kaɗaitar shi bi kulli shay'in lahu aya تدل على أنه واحد cikin kowane al'amari idan ka kula za ka ga akwai aya da za ta nuna maka lalle Allah Ubangiji subhanahu wata'ala kaɗaitacce ne ba shi da abokin tarayya a tare da shi. Sai Allah Ubangiji subhanahu wata'ala da yi wannan bayani yake cewa ko da an saka su su sanya lura a cikin wannan sai dai waɗanda za su amfana da ayoyin Allah su yi imani su kaɗaita Allah su ne masu imani su ne masu ilimi su ne masu basira amma wanda ba su da imani to ayoyi da gargadi baya musu amfani shine ma'ana wa ma tughni al-ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun sannan ubangi sarki fa hal yantaziruna illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim ai ba abun da suke jira su mushrikai sai dai kurum irin kwatankwacin abubuwa da suka faru na al'ummu da suka riga su, bala'o'i da fitintinu da halaka da ya samu al'ummu na da shi ne waɗanda waɗanda watakila waɗannan mutane na maka suke jira irin wannan. Abin da ya samu al'ummar annabi Musa da al'ummar annabi Hud da al'ummar annabi Salih da makamantansu shi ne abin da waɗannan mashirikan maka suke jira. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم abun da ake nufi da ayyam anan shine waqa'i wato ababai da suka faru na halaka wanda a cikin su akwai darussa shine suke jira sai Allah yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce da su fantaziru to in dai azabar Allah ne kuke jira to ku saurara inni ma'akum min al-muntazirin lalle ni ma ina tare da ku ina sa ido ina saurara saurara tunda kuna nema da hannunku azabar Allah da bushin Allah shi kuke jira ku saurara ku jira nema abun nan da na faɗa muku na cewa wanda bai imani da ni ba makomansa wutar jahannama kuma azaba za ta same shi halaka zai zo masa ni ma na tabbata hakan zai faru da ku to sai mu saurara da mu da ku mu kalla sai Allah ta ci gaba da cewa summa nunajji rusulana malaman suka ce summa anan an yi abafi ne akan jumlan da aka shafe ta ay summa ba'da nuzul al'azab wal halak sannan bayan azaba da halaka da Allah ya dauki alƙawarinsa zai soka kuma tabbas zai zo musu to duk lokacin da azaba azaba ko halaka ta same su to yi ubin zarfe nunajje rusulana za mu samar da manzanninmu wallazina amanu da wanda suka yi imani da su za mu tsirar da su daga azaba ko halaka wanda za su samu al'umma in azaba ya sauka mata ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا Ubangiji Subhanahu wataala ya dauki alƙawari cewa in dai ba a kadaita shi ba a cikin ibada ba a bi umarninsa ba to su shirya azaba za ta sauka kuma azaba in ta sauka to za ta faɗa ne akan wa akan waɗanda suka kafirta amma manzanni da wanda suka yi imani da su Allah zai samar da su iri yadda ya da annabi Musa da annabi Haruna ya hallaka fir'auna da jama'arsa annabi Musa da annabi Harun da al'ummar suka tsira inda yayi da annabi Salih ya hallaka al'ummarsa annabi Salih da annabi wanda suka imani da suka tsira inda yayi da annabi Hud alaihi salam ya hallaka al'ummarsa wanda suka imani da shi da shi annabi Hud suka tsira an gada abin da nake nufi to wannan sunnar ubangiji subhanahu wata'ala take thumma nunajji rusulana wal ladina amanu sai Allah ta'ala ce kadhalika حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك kamar haka ne abu yake kamar yadda muka ɗauki alƙawari na cewa in azaba halaka ta so ko akan al'ummu to manzannin su da wanda suka yi imani da su za su tsira to haka mu muka ɗauki wannan alƙawari a gare mu har ila ila zuwa kiyama wanda suka yi imani suka bi addini suka tafi daidai so ma in azaba za ta sauko akan al'umma mu za mu tsirar da su in bala'i yayi tsanani wanda ya rungumi kofar ko to bala'i zai masa sauki wannan alƙawari ne na ubangiji subhanahu wataala kazalika haqqan alaina nunajjil mu'minin haka wajibi ne in ji ubangiji a gare mu wannan wajibci ba na dole ba wajibci ne na falala da tausayi da karamci an gane abin da nake nufi kamar babban mutum wanda ba tilasta masa ba ya ɗauki wani alkawari ma wani ya cika masa amma sai na yi maka alkawari tabbas sai na yi ma abu kaza kaga wannan alkawari ba dole ba ka saka ka karamci ne da wannan nasa ya sa yayi walillahi almasalul a'la to irin wa'annan abubuwa duk in kaji ana sa da ke nayi alkawari kuma sai nayi abu kaza to ba wanda ya tilasta Allah akan yayi alkawari balle ya cika shi amma karamci da tausayi na ubangiji subhanahu wataala yakan sa Allah ta'ala yana daukar alkawari wa bayinsa salihai saboda ya kwadaita su sannan ya cika musu alkawari to anan ma Allah subhanahu wataala yadda ya bayyana cewa manzanni da mu'minai da suka yi imani da su lokacin da azaba zai so kowa al'umman da ta kafarta su waɗannan manzanni da al'ummar su Allah ta'ala zai tsimar da su a zai tsara zai ba su nasara zai kare su to wannan sunna tana nan ila yawmal qiyama in dai musulmai sun tsaya akan tafarki mai kyau abokan adawa ɗan adawa in suka tashi dan su ga bayan su Allah ta'ala zai ba wa musulmi nasara haka Allah ta'ala ya faɗa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wajibi ne a gare mu mu muka dauka wajibi na falala za mu ba wa mu'minai musulmai nasara amma shara'in menene sharaɗi shine imani da biyayya imani da aiki na gari kar mu ce wai tunda su mu musulmai ne to duk inda muka sa kai za mu ce nasara a'a nasarar mu tana nan bisa ga sharaɗi ɗaya in tansurullaha yansurkum ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in za ku ba wa Allah ta'ala nasara to Allah ma zai ba ku nasara to wani irin nasara ne za mu ba wa Allah shi ne kaɗai ka shi a cikin ibada yin duk abin da Allah ta'ala yake mu yi muna yin sa daidai abin da aka hana mu muna bari murungumi qur'ani murungumi addinin musulunci zahiran wa batinan mu ai aiki da addini a cikin gabaɓuwan mu a cikin a karan kanmu sannan a cikin jama'ar mu a cikin al'ummar mu to idan mun kasance al'umma ce nagari al'umma ce ta ƙwarai to wannan alƙawari na wani ubangiji subhanahu wataala yana nan Allah ba zai karya shi ba in kun ga musulmai sun sa kai a cikin wani abu wasu ci nasara ba to sun karya dokar Allah ne in tansurullaha yansurkum ina ba a bi ta daidai ba in dai aka bi ta daidai Allah ta'ala baya karya alƙawarinsa shi yasa Allah ta'ala ke cewa cikin suratul nur وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله الله تعالى يدوك القول كنسان ma bayansa mu'minai daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani imani na gare kuma sun yi aiki mai kyau wa'ada Allahu alladhina amanu minkum sai ke menene wa amilu salihat sannan suka yi aiki na gare al'amalu salih shine tushenta bin umarnin ubangiji subhanahu wata'ala wanda aka ce kai kana yi abin da aka ce ka bari kana kana bari to Allah ta'ala ya dauki alƙawari wa al'ummar annabi al'ummar musulmi wanda ta yi abin da Allah yake so to Allah yake la yastakhlifannahum fil ardi to dole ne Allah subhanahu wataala sai ya gadar da su kasa sai ya khalifantar da su kasa sai kasa din nan ta zama tasu kama stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya khalifantar da al'ummu da suka riga su wanda suka imani imani na gari kuma sun yi aiki mai kyau Allah ya so ka mallaki kasa to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda in suka yi imani haka za a yi musu الله سبحانه وتعالى يقول وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون kalmar ubangiji subhanahu wataala na alkawari cewa wanda suka yi imani sun yi aiki na gare Allah zai gadar musu da ƙasa Allah haka yayi wa bani Isra'ila al'ummar annabi Musa alaihi salam amma su ma da sharadin menene bima sabaru saboda haƙurin da suka yi akan imani haƙurin da suka yi akan biyayya haƙuri da suka yi akan sako haƙuri da suka yi akan fitintinu na duniya shi yasa Allah ta'ala ya gadar da su ƙasa amma lokacin da suka saba masa kuma wannan Allah ta'ala sai ya kwashe mulki daga wannan wannan ita ce sunna da take faruwa akan al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman a zamanin mu ne yanzu fitintunu sun addabe mu ko ta ina muna ta koka Allah ya yaye Allah ya yaye sai muna gani kuma gashi nan dai ba a yaye ba wataƙila za mu tuhumi kanmu cewa ba addu'a mu ne ba a karɓa ba ba wai matsalar addu'a kaɗai ba ne abun ya fi ƙarfin addu'a kaɗai matsalar imani ne da aiki na gari ga baki ɗaya. Eh, sai mun sake revising akan abun da ya shafi imaninmu da abun da ya shafi ayyukanmu mu'amalolinmu da muke tsakaninmu da Allah da kuma wanda muke tsakaninmu da junanmu. Aka ga wani mu'amalarsa da Allah ba ga ta nan abun da ake nema baya yi abun da aka hana shi yana yi to kuma sai ki Allah ya ba ta nasara sai ki zuba wannan sai Allah ya maka mu'amalarka da dan uwanka musulmi an gina ta akan cuta da damfara da zalunci da rashin gaskiya da rashin tausayi kuma sai ku ci Allah kada ya ba ku nasara ya yi muku duka wanda kuke so ai wannan mafarki ne muke yi ba ku kwatanta sharuɗa da Allah ta'ala ya aza mana ba sharaɗi na ba da nasara da ba da kariya shine in tansurullaha daga in innan harfu shart ne tansurullah wannan shine fi'lu shart to in kuka kawo shar'in da Allah ya ji shine tansurullah to sai ba ku jawabin jan farko kar ku yi sauri ku nemi jawabin na yansukum alhari ku ko kawo fi'lu sharti qa'idan nahu ba a kawo jawab sai an kawo fi'lu shart to ku ba ku kawo fi'lu shart wa sai ku nemi jawab kai kai sai ba zai taɓa yiwa ba jama'a kuna fahimtar abin da nake nufi kawai kake Allah ya baka Allah ya yi ma Allah ya baka kariya Allah ya baka nasara Allah ya yi ma ya yi ma ya yi ma baka yi wa Allah duk abin da Allah ta ne yake so ai ba zai taɓa yiwa ba dama ba ni ba kai aka Allah ta ya aza wannan sharadi ba ni gishiri ba ka man da in ga da kuma da wanda nake nufi to aka Allah ya aza maka al-ghaniyul ba bukatar abin da kake masa baya kara masa komai amma haka ya ga dama ya kafa sharadi in kana neman nawa to kai min nawa in kana nema daga gare ni kai mu abin da nake so kana neman kariya kana neman nasara kana neman daukaka kana neman kada to yi min abin da nake so in tansurullah yansurkum jama kun fahimta abin da nake nufi shine abin da Allah ta'ala ne fara yi summa nunajji rusulana wal ladina amanu kadhalika haqqan alaina nunajjil mu'minin galibin malamai wajen karatu su yi karatu da tasqili da take nunajjil mu'minin wanda suka karanta nonji din nan su da il kadan Imam al-Kisai da Hafiz da kuma Yaqub suka tafi akan wannan amma galibin su sun karanta menene nunajjil mu'minin to akwai bambanci tsakanin nunajji da nunji nunji anja yunji ija'an nunajji daga najja yunajji tanjiyatan amma duk ma'anan su guda daya san da kai jama'a wannan lugha ne muka yi ta saboda Qur'an Arabi ne wani lokaci an taɓo larabci in ba taɓo larabci ba ba a fahimtar menene abin da ake nufi da kalma kuma nunajji rusulana wallazina amanu kadhalika haqqan alaina nunajji mu'minin Allah ta'ala shi gaba da cewa qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah qul ya annabi Allah Muhammad ka kira mutane gabaki daya kace da su ya ayyuhan nas ya kace ya ayyuhan nas a cikin qur'ani ta shafi kowa da kowa da musulmi da kafiri duk sun shiga cikin ta kana ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan na kowa da kowa ana kiransa wanda ya amsa ya zama mu'mini wanda bai amsa ba kuma Allah zai kama shi da rashin amsawa amma ya ayyuhan nas haka take amma yana nufin musulmai kai mu'mini ne ya ayyuhan ladina amanu kuna gane wa jama'a a annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake da shi qul kace da su ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in har kun kasance kuna ci gaba da kokonto akan addinin da nazo da shi akan tauhidin da nazo da shi akan qur'anin da nazo da shi ku ci gaba ku ya shafe ku ku ne wanda kuka sa wa kanku kokonto da shakku kan abin da bai kamata a yi kokonto a kansa ba ku ci gaba da naku kokonto da shakku amma ni ina da tabbacin abin da nazo da shi gaskiya ne babu kokonto a cikin sa saboda haka fala abudul ladina ta'buduna min dunillah ni ba zai taba yiwa ba in bautata wa waɗannan da ku kun kasance kuna bautata musu koma bayan Allah saboda menene saboda ni ina kan basira ala basira in ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin ina kan basira ina kan ilimi ina da hujjoji ina da dalilai saboda haka ina da tabbacin abinda nake kansa din nan gaskiya ne babu kokonto a kansa la a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wanda nake bautata masa shine Allah kadai subhanahu wata'ala allazi wanda ya kasance ya tawaffakum yana da ikon ya kasiranku yayi da ku duk abin da yake so bai ce ba walakin abudullah allazi khalaqakum ina da kyau wanda allazi khalaqakum yana tafiya ai ina bauta wanda Allah da halicce ku amma anan zubin kalma ya zabi kalmar mutuwa sama da halitta walakin a'budu Allah ina bautata wa Allah allazi wanda yake da ikon ya matar da ku ya hukunta muku mutuwa mutuwar ta same ku kuma ya kama ku ya tsananta muku mutuwa kuma ya muku azaba malamai suka ce sirrin balaga a cikin ambato wannan kalma shine saboda razanarwa da tsoratarwa amma yake ce walakin a'budu Allah alladhi khalaqakum ina wadana wadda halice ku ina dai ma'ana dai dai yana nufin Allah ne ana nufi amma tasiri a jikin su wanda zai fi ba su tsoro wanda ya halici muku mutuwa wanda ya kaddara muku mutuwa wanda zai tsananta muku mutuwa wanda in bayan bayan mutuwa zai muku azaba to kaga wannan a cikin akwai darasi na jan kunne kuna gane wa jama'a wa umirtu an akuna min al-mu'minin annabi sallallahu wa umirtu Allah ta'ala ya umurce ni ni da kuma wanda na isar musu da sako cewa in kasance tare da mu'minai ma'ana in kasance mu'mini tare da ƴan uwana mu'minai shine ma'ana wa umirtu an akuna min al-mu'minin yake da yake wa umirtu an akuna mu'minan shi ma ya wadatar umurci an umurce ni da zama mu'mini amma ya zaɓi cewa wa umirtu an umarce ni da in zamanto tare da mu'minai cikin mu'minai tare da mu'minai don a nuna maka cewa yadda Allahi ma'al jama'a taimakon Allah subhanahu wa ta'ala tana tare da jama'a duk yadda mutum yake da imani yana bin umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala laila nahar amma baya cakudu da jama'a to amfanuwa da zai samu na alkhairi kaɗan ne sama da wanda yake tare da jama'a. Shi yasa Allah ta'ala ya faranta mana sallah mun mita cikin jama'a. An gane da kyau. Imani tauhidi ka kaɗaita Allah da tauhidi kar ka ɓoye shi. A ka bayyana shi jama'a su san cewa kai mu'mini ka zama tare da su. Ka dinga zuwa sallah ka dinga zuwa masallaci jama'a su shaida cewa kai musulmi kana tare da jama'a. Azumi ma haka an yi sa jama'a. hajji ma ba zai yi ba ka je kai kadai ka je wai ka yi dawa daga ka ci ka je hajji ka dawo a an sashi da jama'a lokaci daya jama'a za su taro suna yin ta zakka za a bayar da ita a ka bayar da ita da sirri na jama'a inna musadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاز duk wannan menene jama'a jama'a dan ka dan ka fahimci cewa ayyuka na addinin musulunci ayyuka na ibada masha Allah barakallah dan mu fahimci ayyuka na ibada ayyuka na addinin musulunci za su kasu kashi biyu akwai aiki da za ka yi a karantanka amfanuwa kai kaɗai za ka amfani da abunka ka yi wa kanka abu kai kanka za ka samu ka mori abu ka yi azumi kai kaɗai ne kun gane da kyau ka tashi ka yi sallah kai kaɗai za ka samu ladanka ka buɗe ƙur'ani ka yi karatu za ka samu ladanka ka ɗauki tarbi ka yi addu'a za ka samu ladanka wannan menene aiki ne na alkhairi wanda kai kaɗai ka yi sa akwai kuma aikin alkhairi wanda za ka yi sa tare da jama'a ‘yan uwanka aikin da za ka yi wa jama'a da aikin da za ka yi wa kanka ka tabbata a wurin ubangiji subhanahu wata'ala kullum aikin da za ka yi wanda zai amfani jama'a ladansa ya ɗara ya ninninka wanda za ka yi wa kanka ina ji kun gane da kyau shi yasa ina bayyana mana sirrin wa amatu an akuna min almu'minin yanzu a alal misali mutum zai yi aiki shi ya tashi shi kadai yayi sallah zai samu ladan sa zai samu ladan musamman to amma ladan qasim ne na kadai amma ya ce ya zo a bainar jama'a ya tara mutane haka ya faɗi wani abu na alkhairi aiki ne mai aiki ne muta'addi kun fahimci ma'ana aikin muta'addi aiki ne wanda zaka ba wa jama'a aikin alkhairi na dan ka wurin mutum ba zaka hada shi da aikin da kai dan saboda kai kai ka mora sadaka wanda zaka yi ta wa jama'a ka gina wani abu ya zama sadaka jariya misali masallaci ne asibiti ne makaranta ne bohan ne na dan sa wurin ubangiji subhanahu wataala in aka kwatanta da sadakar da ka yi da nan saboda kawai mutum ɗaya tafi da ita ta banta ke. Kwance ni jama'a da kyau? Shi yasa kullum musulmi ya zamanto yana da ayyuka na alkhairi akwai wanda yake tsakaninsa da Allah ya zama ladansa nasa ne akwai kuma wanda yana yi dan amfanar da al'umma. To a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda yake na amfanar da al'umma ladansa ya fi wanda za ka yi dan saboda kai kaɗai. yasa ya zo a cikin littafi wani daga cikin annabawan Allah cikin waliyan Allah subhanahu wataala a zamani na Bani Isra'ila ya je ya keɓe ya yi wa kansa kauma mutum kauma kuma da ke masa wani masallaci ne na na mutum bai wajen ibada ne nasa ji shi kaɗai ya yi wa kansa wajen ibadarsa shi kaɗai ne ya ware kansa ya yi halwa ya kuya da rana yana azumi da daddare yana zikiri yana tsayamun laili bayan abin da yake kenan kullum Allah ubangi subhanahu wataala sai ya aiko masa annabin wancan zamani yake ka je ka tambayi bawa na me yake yi annabi ya tambaye shi ce umarni da wajen Allah ta lace tambaye ka me kike a nan ce ina bautata wa Allah gashi da rana ina azumi da daddare ina tsayamun laili a cikin wannan Allah ta lake ce wato ka gaya masa wannan da yake in naka na kansa ne shine mai amfanuwa. To me yayi ma ni ni in ji Ubangijinsa? Me yayi min ni Allah sa Ubangijinsa? Wannan da yana yi ladansa ne shi ne an sace aljanna ma shi zai mora. In an tsabar da ba an tura shi daga wutan ba shi ne ya samu ya tsira. Amma me yayi min ni Allah da na halicce shi? Na ji wani irin tambaya. ya kasa ba da amsa yace ka wa Allah wallahi ban san me zan yi masa ma shi kansa din ko bayan wannan ibada yace wannan ibada ai nasa ne yace ni wanda zai yi min da ni ne nawa me zai yi dan ya karantar da wani wanda bai iya karatu ba ya koya masa harafi yayi wannan ya samu wani batacce da bai iya hanya ba ya dawo da shi hanya yayi wannan ya dasa wani abu na alkhairi wanda wani bawa ya tashi ya zo ya amfana da wannan yayi wannan kilitocin domin me kai kenan kai wa kanka aiki saura kai mu inje wa musamman fara aiki ni kuma na aikin shine ka tashi ko ka karantar da wanda bai iya karatu ba ka karantar ko ka jawo wanda yake cikin mata ka saka cikin hanya mai kyau ka musuntar da wani ko kuma ka je ka yi wata sana'a ka zo ka dasa wani abu na alkhairi ka gina ko masallaci ko ka gina makaranta ko ka gina asibiti ko kuma ka yi wata rijiya ka yi dai wani abun da al'umma za ta amfana da shi lokacin da ka yi irin wani abu ka yi wa Allah ta'ala aiki. Ina ji kun fahimci jama'a wa umirtu an akuna min al-mu'minin wa an aqim wajhaka lid-din hanifa. Shi ma wannan wa umirtu kenan an yi asafin sa kan jumlar an akuna minal mu'minin kuma an umarce ni da menene wato in ga in isar muku ko kuma in gaya muku cewa aqim wajhaka ma'ana ka tsayar da fuskarka liddini ka addinin al'addinin musulunci hanifa addini ne ka miƙe masa shi kadai ka bisa karka lonkwasa ka bi wani addini shi alhanif shine wanda ya tafi straight babu lankwasa cikin tafiyarsa wasu suna fassara alhanif shine wanda ya karkata ya ba kowane addini kawai ya rungumi addinin musulunci shi kadai abun nufi Allah ta'ala yace ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma umurni ga annabi sallallahu alaihi wasallam umurni ga duk musulmi cewa mutum ya fuskanci addininsa shine wa an aqim wajhaka lidini hanifa mutum ya fuskanci addininsa inna ya rike shi ya rungumi addini ya tsaya straight forward addini hanifa ya kaurace ya kauce duk wani bataccen addini ya kaurace duk wata hanyar da ba hanyar da za ta fi zuwa ga yardar Allah ba ya sallama gangar jikinsa zahiran wa batinan ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala wa ana kan wata kalidini wala takunanna minal mushrikeen kuma kar ka zamanto cikin mushrikai na kar ka yi shirka ka hada Allah da wani in ka yi shirka ka hada Allah da wani to ka zama cikin mushrikai to kar ka yi wannan dan saboda wannan zunubi Allah ba zai taba yafe mai shi ba wanda ya dawama a kansa ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka wala tad'u kada ka bautata koma bayan Allah kada ka bautata wani koma bayan Allah duk wanda ibadarka ba za ta tsinana ma wani amfani ba kuma ba za ta cutar da kai ba kar ka bautata wani koma bayan Allah saboda ibadar wani koma bayan Allah ba za ta kawo maka wani amfanin komai ba sai da ta cutar da kai wala tad'u shine wala ta'bud kada ka bautata wasu na fassara tad'u bi ma'ana kada ka kira da muryanka kada ka daga shi kana kira koma bayan Allah wani kana bautata masa wanda ba zai amfane ka ba kuma sai cutar da kai ba kada ka kira shi wato ayan tana kiran mu zuwa ga menene zuwa ga tauhidin ubangiji subhanahu wataala a dukkanin al'amuran mu zahiran wa batinan mu sarkaka zakatan mu daga rataya zuciya akan wani komo bayan Allah dan saboda ba wanda yake da ikon yin wani abu na amfani ko kuma yin wani abu na cutarwa in ba ubangiji subhanahu wataala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta in har kai haka bayan duk waɗannan bayanai to ka tabbata fa innaka kai inda da kai wannan aiki idan min zalimin lalle kan ka tabbata cikin azzalimai azzalimai shine mushrikai wanda suka kaure cewa ibadar Allah ta'ala shi kadai suka hada shi da wani duk wanda ya hada Allah a cikin ibadarsa ya zama daga cikin su inna shirka la zulmun azim wannan ayan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka munazzafun adh-dhalimin haka malamai suka yi mata fassara fassaranta na zahiri da fassaranta na batini abin da za a fahimta daga gare ta kowace aya tana da wannan zahiri da batini abin da nake nufi da zahiri shine zahirin lafuzanta da kalmominta abin da ake nufi da batini shine darussa da ake fahimta daga cikin ta kun gane da kyau ayan azubin zahirinta tana hana musulmi tana hana kowane mutum a wajen bautata wa Allah tare da wani, karka haɗa Allah a cikin ibadarka, sawa'un ibada ne ko kuma sawa'un kira da baki, karka haɗa Allah da wani a cikin ibadarka, saboda wani koma bayan Allah ba zai taɓa maka amfani ba, ba zai taɓa cutar da kai ba, ma la ya ɗauka wala ya gungunka. Darussa da za mu fahimta a cikin wannan aya shine wato mana kada ya zamanto a cikin zuciyarka bayan Allah subhanahu wata'ala akwai wani wanda ka rataya zuciyarka akai akwai wanda ka duk lokacin ka ji ai wani yana tare da ni hankalin ka yana kwance ni dan gatan wani ne misali duk bajetinka da tsare-tsarenka da al'amuranka da tunaninka duk tunda wannan ne yana na aje yayi min komai kar kai wa Allah irin wannan a cikin zuciyarka ba wani makhluqin da ya isa ka ba shi irin wannan mustawa a cikin zuciyarka cewa in har wannan yana nan ni ba zan tozarta ba a babu shi dan ba makhluqin da ya isa yayi ma duk abun da kake so na amfani kuma ya hana ka abun cutarwa malama suka ce ai al'amari abun mamaki ina kake da mai hankalin da ya san cewa wanda ka rataya masa zuciya kake gani cewa zai ma amfani shi ma kansa yana neman amfanin kansa wanda kake ganin cewa zai iya ya hana ka wani abu da zai cutar da kai shi ma kansa abu cutarwa yana iya zuwa masa in kana ga rashin lafiya yana iya rashin lafiya in kana da in kana ga talauci shi ma yana talauci in kana ga bukata shi wata kila bukatar sa tafi ma naka saboda ka ka dama ka in ka rataya ta akan ubangiji subhanahu wataala kai kada zama kodayin ka ga abun da yake hannun mutane saboda ba zai taba maka amfani ba sai dai ya cutar da kai wanda kake gani kana koɗayinsa shi ma yana koɗayin Ubangijinsa. Kun gane abin da nake nufi? Wanda kake gani kana kana plan da shi shi ma yana planning abunsa ga Allah. Kullum shi ma roƙon Allah yake yi. Yana kokari yadda abubuwansa za su tafi masa daidai. To kai me zai hana kai ma karata ya zuciyarka ga Ubangiji Subhanahu wataala ka nemi na Allah kafin ka nemi na wani. ina ji kun gane abin da nake nufi to haka malaman mu a cikin tazkiya wajen fassara wannan aya suna magana sosai wajen jawo hankalin musulmi akan fahimtar ma'anan tauhid da ma'anan tawakkuli ga ubangiji subhanahu wataala ya zamanto kana da kyakkyawar manufa da kyakkyawar zato ga ubangijinka subhanahu wataala duk bukatunka Allah zai isha maka su duk damuwarka Allah zai warware maka ita to in kana da wannan sani a cikin zuciyarka lokacin da ka buƙaci mutum ta hanyar yayi maka wani abu na wani sakwana in yayi ba za ka damu ba za ka ka gode masa in bai yi ba ba za ka kane shi ba wannan shine fa'ida ko kuma hikma na wannan amma ba wai ana nufi kwata kwata kare zaman sau rayuwar ka baka da abin da kana nema daga hannun mutane ba zai yiwu ba Allah ya yi hikimar tsare-tsaren al'amura na rayuwa abubuwa suna zuwa ta hannun mutane sama kan ba ta kawo dinari ko ko azurfa ko dala kana karɓa hannun mutane ne abin da ka kai ce sabo ma ne kira hannun daga hannun mutum zuwa hannun mutum kai maka ba mutum wani mu mutum ya baka mu'amala haka ciniki da sayarwa ka bada a baka kun gane abin da nake nufi kace rayuwarka a cikin mu'amala da mutane dole ne kana neman nasu suna neman naka kana son nasu kuma suna son naka ka nemi taimakon su nemi taimakon ka haka rayuwar take amma tauhidi a nan kar ya zama so su ne tushenka wanda gabaki ɗaya kana in babu su kai ka halaka in babu su in ba wane ni na mutu in ba wane ni na halaka in ba wane ni asiri na ya ya na na su wato asiri na fita wannan shine Allah baya su kai wannan Allah yana so ya zama ka san cewa shi yana nan magana ya kare wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka yi tawakkuli ga wanda yake rayayye wanda tabba zai mutu ba to amma komai bayan shi kowane halitta mutuwa za ta yi to in ka yi bajalinka hankalinka tunaninka duk akan wani to Allah ka dara mutu ya za ka yi kai ma za abin ne ka tare da shi ai ba zai yiwu ba ka kuma sai ka ga bajalinka tsarinka sai canjo sai tun farko mutum kare ya koya wa kansa irin waɗannan abubuwa ولا تدع من ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الله تعالى يقول وإن يمسسك الله إذا أبنجدك سبحانه وتعالى الله يا سو يشاتيك يجربك بضر da talauci ko rashin lafiya shine ma'anan dur ko kuma duk wani abu na tashin hankali zai shiga ciki. Galiban kalmatu dur a cikin Qur'ani in ta zo wani lokaci ana nufi da ita talauci, ana wani lokaci kuma ana nufi da ita menene rashin lafiya. Wa yuba idna darabu anni masaniya ad-dur kaga can ana nufi menene? To anan kuma ta zama to amma ne abun nufi da amma shi ne ta shafi duk wani abu na koma baya abu na tashin hankali idan Allah ta'ala ya so ya ga dama ya shafe ma ya jarraba ka da wani abu na wulaƙanci wani abu na tashin hankali wani abu na koma baya to in ya yi maka haka ɗin ka sani fa fala kashi falahu illa babu wanda ya isa kuma ya sake yaye shi wannan abun sai shi Allah kaɗai dalilin ai shi ne ya aje shi in ma rashin lafiyar shi ya aje ta kuma shi wanda ya aje abu shi ya san yadda zai iya tayar da abunsa in talauci ma shi ne ya aje shi in ma duk wani abu na tashin hankali shi ne ya rubuta shi to ashe shi wanda ya rubuta shi ya aza shi kuma shi ne wanda yake da iko ya tayar da shi wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu to ashe musulmi da ya san wannan ya karanta wannan ya fahimci wannan ashe duk lokacin da na fada a cikin wani dor rashin lafiya ne talauci ne tashin hankali ne bacin rai ne damuwa ne meme mene to wane ne ya kaddara mu wane ne ya rubuta mu Allah shi ne ya yi mu to ashe shi wanda ya yi min kuma shi ne zai yayi min saboda haka in kai ko kana gare sa wajensa kaɗai zan nemi menene agaji da taimako wannan ba zai hana ni ba in bi sabuba na duniya rashin lafiya ne in ji asibiti in nemi likita in siya magani in sha misali amma kuma hankali na zuciya ta rana ta ta akan Allah kaɗai cewa maganin da likitan gabaki ɗaya in Allah ya ga dama ne za su amfani ina ji kun fahimce da kyau saboda haka wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu yake wa in yuzika bi khairin in kuma ubangijinka ta'ala ya so ya shafe ka da wani alkhairi kaga ka dubi ta balagan qur'ani a wajen abun da ya shafi tashin hankali Allah ya amfani da lafazin yumsiska masaka wa in yamsaska Allahu bi dhurrin a wajen na alkhairi da farin ciki da ci gaba sai amfani da wa in yuridka bi khairin kuna ganewa in kuma ubangijinka ta'ala ya fuskance ka ya so ka da alkhairi to farara da li fadli ba wanda ya isa kuma ya maida wannan falalan da Allah ya so zo maka ma'ana wannan alkhairin da Allah ya rubuta shi ya so ya zo maka to babu wanda ya isa ya yi ma tubbo ya shiga tsakani wanda ya hana babu shi in kaga an shiga tsakani an yi tubbo baka samu abu to dama ba a rubuta shi ba in aka rubuta shi duk hasadan mai hasada sai ya zo ma duk adawan mai adawa duk tsanan mai tsana wanda zai yayi ya shiga ya fita dan kar ka samu za ka samu shi yasa musulmi kullum yana da wannan aqida a cikin zuciyarsa alkhairi na da Allah ya rubuta zai same ni wallahi zai same ni ko da na shiga ɗaki na na kulle na hana kowa kada ya zo lokacin abu in Allah ya so ya zo in dole kuma sai ya zo kun fanke ni jama'a da kin wa yuridu ka bi khairi fala radda li fadli wanda ya isa ya mai da falalan da Allah ta'ala ya wannan nata to yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wannan alkhairin da Allah ya rubuce ya kaddara shi in yusibu bi ma'ana zai shafar ko kuma zai isar da shi ga wanda zai so daga cikin bayansa sai ya isar musu da wannan alkhairi ya zo musu kai ko da ta hanyar makiyinka ne in Allah ya so wannan alkhairi ka samu za ka samu balle ta hanyar masoyinka ko da wanda ya tsana baya so kai ka samu kuma za ka samu ga fir'auna a duniyan Allah nan babu wanda ya tsana kamar annabi Musa ya ji labarin cewa wani ɗan ƙaramin yaro za a haifa daga bani Isra'il zai girma sanadiyan tafiyan mulki ka hannunsa. Fir'auna ya rayu rayuwarsa ga baki ɗaya ba wanda yake targeting nasa kamar annabi Musa. Ya tsane shi, a dalilinsa ya kakkashe dubban ‘ya'ya na bani Isra'ila. Zabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum. ai makikan ya kare a nan ai to kuma Allah ya kaddara shi wannan makiyin ne kuma shine zai reno wannan shi wanda baya so eh kuma shine zai ciyar da shi ya shayar da shi shine zai kula da shi aka dauke shi daga can menene so nake daga daga koge
aka kawo shi duniyan Allah nan wasi annan da girmanta Allah ya ce a kai ta can wajen fir'auna ne kuma aka kai ta a fir'auna fadarsa babba ce a matsayinsa na shugaba ko kuma na wannan fada ce babba maka ta ya je a cikin white house ne an gana abin da nake nufi a office nasa ne inda zai shiga wajen kwanciyarsa a nan a nan yaron zai zo ya kwana kuma a wajen matarsa wanda shi ta kawai daga ita sai ki a gadon fir'auna wannan yaro yana girma kuma daga nan ya girma daga wannan gida ya girma kuma abin da aka faɗa masa ya tabbata ya gani da idon sa ai Allah ne ya sai abin sa teku ka duba teku kaidan ka ce tekun nan ya zo zai shiga cikin teku da ta lafiya tekun ya zo kafin ya wuce ba nawa mutane za su mutu a ce jariri da za a haifa yau yau a je a jefa shi a cikin wannan tabo a wurga shi a cikin teku kuma a ce wa teku ka kula da shi ai sai Allah ya ga dama abun daga nan ma ka san annabi Musa fuskanci wani nau'i na halaka an jefa shi a teku amma Allah ta'ala ya sa wa teku da abubuwan da suka tafiya sun yi expire a wancan lokaci ba su da karfin su halaka annabi Musa Allah ya kiyaye shi daga teku daga nan kuma aka cire shi an kai shi gidan Fir'auna sojoji da da rana su fita waje su yi ta hanya suna neman yaron su kakkashe 'ya'yan mutane a banza yaro yana nan a gidansa shi Allah al'amarinsa. Wa in yamsaska Allah budurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yudika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala shine mai yawan gafara kuma shine mai rahma. Al-ghafur ala wazni fa'ul min awzan al-mubalagha ma'ana wanda yake da yawan gafara. Ar-rahim ala wazni fa'il shi ma waɗannan awzan guda biyu fa'ul da fa'il auzan ne na menene na mubalaga Allah ta'ala yana da tsananin wato ainihin rahma da tausayi kuma yana da yawan gafara da wannan an fahimce ni jama'a da kyau na'am bismillah قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإن إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ubangiji subhanahu wataala ya ƙara umurtar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa kace da su ya ayyuhan nasu ya ko mutane qad ja'akumul haqqu min rabbikum lalle gaskiya ta zo muku tabbas daga wajen ubangijinku subhanahu wataala wannan gaskiya malaman suka ce ita ce addinin musulunci wasu malaman suka ce gaskiya anan shine alqur'ani mai girma wasu malaman suka ce gaskiya anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk ma'anan kalma yana daukar sa lalle gaskiya ta zo muku da gojin ubangijin ku tabaraka wa ta'ala saboda haka fa mani tada fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya shiryu to ya sani fa shiryarsa amfaninta zuwa gare sa shi zai amfana da wannan shirya saboda shi zai more ta a duniya kuma zai more ta a gobe kiyama wa man dalla fa inna ma yadhillu alayha kuma duk wanda ya bata ya kauce to ya sani fa haka kuma zai batar da cutar haka za ta koma wa kanta ita ransa din ne kamar yadda in ya shiru shi zai amfana to haka in ya bata kuma shi zai cutu saboda haka mutum sai ya zaba wa kansa me zai masa amfani ko kuma menene zai cutar da shi man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka biwallamin lil ibad saboda haka duk mutumin da ya aikata aiki na gari to kansa ne yayi wanda kuma yayi sabo kuma kansa ne ya cuta ubangijinka ba baya zalunta bayansa abun nufi shine ya kai dan uwa musulmi yanzu gashi ne shari'a ta zo maka da wajen ubangijinka tabaraka wataala alhamdulillah cikin falalan Allah ta'ala da rahamarsa Allah ya zabe ka ka zama musulmi ba dabarar ka ba ba wayon ka ba Allah ya saka a cikin al'ummun nan ka gamsa yadda suke sai Allah sai ya zaɓan maka iyaye da kakanni ka zama musulmi ka fita duniya baka san ma inda shirka take ka tashi kana tauhidi ka tashi kana sallah wannan alkhairi aka ce ka biya a baka shi baka da dukiyar da za ta ka biya wai a baka wannan fadlullahi ne kuma a cikin haka Allah wani subhanahu wata'ala sai ya baka lafiya cikin musulunci ka tashi musulmai sai ya baka daman lafiya ji da gani da za ka bauta sa wa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Akwai halittun Allah ta'ala da Allah zai halicce su, wataƙila za su fita daga iyayen musulmai, amma su kuma za su fita duniya na kasasso. Da zai tashi wani ba shi da hankali, wani ba shi da daman ya bautata wa Allah, amma kai a haka Allah ta'ala ya ba ka daman, ka zama kana da lafiya, ka zama kana da idrashi, ka zama kana da hankali na ka bautata masa. Sannan ya baka damar bautata masa. ya shiryar da kai yau nawa ne al'umma a cikin duniyar nan kamar da a cikin ƙasar nan ka a cikin gari nan kai ko da a cikin angonin ka fara dudduba yara matasa ƙanana ƙasa da kai ko kuma sa'ani wannan wanda suke yawon banza suke kawai ba su da abun yi wani bai san ba inda makaranta take inda karatu take balle yayi karatu manhajin tarbiyya ba a sani ba amma gashi a cikin ikon Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa ka zamanto kana da hanya kana da gata na daman kai karatu kana da dama kana da gata na ka tarbiyyar wannan falala ne da karkashi Allah ba zai tambaye ka ga akan wannan to nayi ma kai ko mai kayo addini na kasar wannan bawon Allah yace kawai kake wai ka ka ka dauki wannan a cikin arha akwai tambaya duk ni'iman da Allah ta'ala yayi maka to abin da yake mukabalinta wanda yake fuskantar da shi ne tambaya akan wannan ni'ima ka gode mu akan ta in ka gode wani irin godiya ne me kai da ita Allah ya zabe ka ya baka Qur'ani ya baka musulunci ya baka wannan to duk waɗannan abubuwa yana so kai wa kanka aiki kai wa musulunci aiki kai wa al'ummar ka aiki man amila salihan falinafsi shine abun nufi anan faman tada فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل ni annabin Allah ba a tilasta ni ba in zamanto mai gadi a gare ku shine bi wakil din in zaman ina muku gadi wato ina CID ina bibiyan gaskiyar abin da kuke imanin ku na gaskiya ne ko na zolaya ne kuna zuwa sallah kan lokaci ko ba kai in kun yi sallah kun yi kabbara akwai tauhidi akwai khushu'i akwai muraqaba akwai a ba sani ne wannan bincike ba kawace in karantar da ku in kuka karɓa imani in ce alhamdulillah kuka musulunta gaskiya kuka faɗa ko ƙarya tsakanin ku da Allah kuna zuwa sallah in ce alhamdulillah ko musulmai ne akwai khushu'i ko babu khushu'i wannan al'amari ne na Allah wa ma ana alaikum bi wakil ni ba tilasta ni ba a sani wai in ce in bincike batsinin ko in san da yake faruwa da ku wannan tafsiri galibin malamai haka suka fassara wasu malamai suka ce wannan janibin wannan tafsiri an shafe shi da aya da take bada umarni a yaki da ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam daman yayi bincike ba amma daga baya aka ba shi daman ya gano cewa ai musulunta da gaskiya ne ko ba musulunta ba an gane abin da nake nufi shi yasa wanda bai musulunta ba ana yakansa to aka ce an shafe ta da wannan wasu malamai da suka ce a ba shafe ta ba ma'ananta yana nan kamar da muka fassara shi da kuka ji sa واتبع ما يوحى إليك من ربك واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله يا كي مسلمي يا كي النبي الله بالدرجة الأولى يا كما كي مسلمي لك كي سورارو ونن كراتو تو كبي أبن دا أكي كران تد كينا وحي كبي وحي وحي أبنين سبحانه وتعالى سبو دشيني نسرة كان بين وحي نقرآن كان بين وحي نحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم براك تبقى شكل جهوبة واتبع ما يوحى إليك واصبر شيكم بين وحي نقرآني ده حديثي بين وحي نأدين المسلمك ده استقامة باكا سامسا شكل سوكي سيكاي حقوري حقوري أوجان طاعة بيجا أوبنجين سبحانه وتعالى سيكاي سيكاي حقوري سوكي ka kula da sallah ka kula da azumi ka kula da amana ka kula da fadan gaskiya ka ci halal ka yi kaza kaza yana buƙatar haƙuri sosai asabru ala ta'a sannan asabru ala ma'siya shi ma sai haƙuri mutum ya yayi haƙuri ya ga ya ga sabo amma shi baya sabo ya ga dama yayi yayi tsiya amma shi baya yi ya ga ga opportunity ne yayi kaza amma shi baya yi wannan sai haƙuri sannan asabru kan abin da ya shafi wato rayuwar duniya da tashin hankalinta da fitintinunta da wannan shi ma haƙuri ne mai zaman kansa sannan haƙuri kan abin da ya shafi wato cututtuka da da matsin mutane sai kaga wani ya ya bata ma rai wani ya zage ka wani ya yi ma kaza wani ma ya yi ma kaza to duk waɗannan menene in kana so ka ji daɗin bin wahayin annabi sallallahu alaihi wasallam bin wahayin qur'ani ka zama kana da haƙuri wattabi ma yuha ilayka waqti hatta yahkum Allah har zuwa lokacin da ubangiji subhanahu wataala zai yi hukunci a gobe kiyama ya ba wa kowa da kowa haƙƙinsa wa huwa khairul hakimin lalle shi ubangiji subhanahu wataala shine mafificin masu zartar da hukunci ana duk wanda yake hukunci to akwai daman yayi kuskure a ciki a duniya dai amma hukuncin da babu kuskure a ciki shine na Allah a gobe kiyama in Allah shine ya jibanci al'amarin hukunci tsakanin mutane ka tabbata kowa zai samu adalci amma in mutane ne suna yin su akwai damar kuskure wanda da yake faruwa a duniya nan kana ga tunda alkalai ne na duniya suna yi to za ka ga in an yi ana warware ana kai gaba in an kai gaba wataƙila a warware a kai wata gaba in gaba ta fi gaba an zo an tsaya ko wataƙila a cikin kuskure a cikin hukunci na ko an tafka wani babban kuskure amma bani adam suka yi amon so Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi hukunci babu kuskure a cikin sa wa huwa khairul hakimin wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in بارك الله فيكم